الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر وكان من الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين واذكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيا ومتاني كباس الأباري iz qulna lil mala'ikati ubangiji yace bayan na halitti annabi adam kuma na jarraba mala'iku ilimin su na bawa annabi adam ilimin da ba sani ba kuma sun zo sun yi interview da, da annabi adam annabi adam ya shi jarrabawa mana ya ya ya ya iya ya san abin da ba sani ba to sai Allah ya ce ka gaya musu yayin da na faɗa wa mala'iku bayan annabi adam ya gaya musu ambihum bi asma'ihim فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وسي نفرا وملائكو إن جاء الله نسي موسى أسجدوا لآدم وسي كي قيد كقيد مال منكو ويوى النبي آدم سجدا سجود تحية سجدا تقيسوا بالهناء شين سنكيو ما أسنكيا أقيسا دا أقيد النبي آدم أي سجدا a wannan na Allah ne Allah ake wa sujjada har goshi ƙasa. Duk wanda kake so ka girmama nan kuma ka sunkuya ka gaishe shi. Mala'iku ma sun sunkuya sun gaida malamin su. Auka annahu sujudu in hina in laysa sujuda ibadatin. Ko ko mu shi a sujjadar da suka yi sujjada ce ta har goshi har ƙasa amma da yake Allah ne ya yi umarni ta zama kamar sujjada ce ta gaisuwa ta sunkuyo kawai. Tunda ba ta ibada ba ce. Sujjadar ibada ita ke wa Allah. amma sujjada ta gaisuwa to ita kuma in kalmomin da za a faɗa a ciki shine za a fahimci wannan sujjada ta gaisuwa ce ko kuma wannan sun koyo na gaisuwa ne wannan kuma na ibada ne haza la yastahiqu illa Allah tabaaraka ta'ala ba wanda ya cancanci ayi sujjada ayi ibada ayi masa sujjada ayi ibada sai Allah tabaaraka ta'ala auju ila adamu qiblatan lahum ko kuma a cikin maganganun malamai wasu ko suka ce annabi adam din ne Allah ya maida su qibla ga mala'iku ya ce to wannan adamun tunda khalifa na ne a doron ƙasa to na sashi ya zama ƙibla a gare ku saboda haka shi za ku fuskanta in za ku yi ibada to duka da ya fassara kama ju ilatil ka'batu qiblatan lana kamar yadda aka sanya mana ka'aba ta zama ƙibla a gare mu nasjudu ilaiha in zamu yi wa Allah sujada Allah muke sujada amma ka'aban ake kallo ba wanda yake tunani a zuciyarsa wannan sujadar da ya yi ta cikin sallah ya yi wa ka'aba ne idan mutum ya niyya ya yi wa ka'aba to ya ridda ya kafirta shine shirka ya hada wa Allah wani abu amma sujadar ka kasan Allah kake wa sallah Allah ne ya yi umarni kuma ubangiji kake wa ibada amma ubangiji ya ce wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum sharrahu duk inda kuke ku kalli bangaren ka'aba sai ku yi ibada saboda ka'aba ta zama gurin alƙibla ne nan ake kallo a yi wa Allah ibada, wala na sujudu laha hakikatan, ba ma yi wa kaba sujada, Allah muke wa sujada, amma kaba ta zama ibla ita ake kallo in aka kalle ta Allah zai karbi ibadar. Wa ala kulli halin haza sujudu lin gairi Allah tabaraka ta'ala mansukun. Sujada ayi wa wani Allah sujada wannan kan babu shi an shafe shi a cikin shari'a babu shi a shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda za a yi wa sujada in ba Allah ba. wasajadu mala'iku dukkan su suka gaisa suka suka yi sunkuyon ko kuma suka yi sujada da aka umarce su suka gaida annabi adam illa iblis sai dai iblis ne yaki shi bai yi sujada ba ko abul jinni shi dama uban aljanu ne kana bainal mala'ikati ko dai yana tsakanin mala'iku a lokacin yana tare da mala'iku lokacin da aka zo aka halakar da jama'arsa kabilarsa banul janni to shi sai aka dauke shi da yake a lokacin shi yana da imani sai aka mai da shi sama ya je yayi ta ibada cikin mala'iku shekara da shekaru yana ibada irin ta mala'iku to da aka halicci annabi adam sai ya zama shi kuma shine dalilin halakarsa eh halittar annabi adam shine dalilin halakar iblisu to da aka halicci annabi adam duk abin da Allah ya umarce shi yaki yace ba zai yi ba bayan yaki ba da mai ashe bai su jira ba kawai shiru yayi to kaga bai ja da Allah ba amma Allah ya faɗa shi ma ya faɗa Allah ya ce masa me yasa ba kai sujjada ba yace na fi shi na fi shi ne shi yasa kaga girman kai ya shiga saboda ka halice ni da haske shi ne wuta shi kuma ka halice shi da tabo tabo kuma duhu ne saboda ka ni ina matsayin haske ba zan yi wa duhu sujjada ba Allah ya ce masa zan kore ka daga rahama na ko kuma na kore ka sai ce to maimakon nan ma da ya tuba da yana da da yana da rabo sai ya tuba wa Allah Allah man gafurur rahimun ne sai Allah ya yafe to sai iblis bai tuba ba sai ce ba dai ka bar da ni ba ba dai ka halaka ni ba to bari la ummi annahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin to duk yayan sa sai na halaka su haka iblis yake duk yayan annabi adam sai na halaka su sai dai bayinka na gari su ba zan iya ba illa ibadaka minhum al-mukhlasina ba mukhlasina ba mukhlisina mai neman tsarkaka wajen Allah mukhlasina wanda ya tsarkaka dama Allah ya tsarkake shi kamar annabawa kamar sahabbai waɗannan dama tsarkaka ko ne Allah ya tsarkaka su kamar ahlul bait na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya riga ya tsarkaka su su mukhlasina ne ba su suke neman su tsarkaka ba su tsarkaku ne wa sauran mutane kuma mukhlisina ne wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din eh sauran mutane kuma Allah ya umarce su yi ibada kuma su fiskanci Allah a cikin ibadar to saboda kai suka fiskanci Allah sai su samu rabo a cikin wannan ibadar ta su to shine shi iblisa aba ya kiyaye sujada in tana amina sujudi ya kiyaye wa annabi adam sujada wastakbara bayan yaƙi ma kuma girman kai yayi girman kan da yayi ya ce shi ya fi annabi adam to kaga girman kai ya shiga kenan to duk mutumin da yake gani ya fi wani to mutum ya faɗi domin ai baka san kowa matsayinsa ba wajen Allah kar ka ga ko kai ka haifi mutum ko tare aka haife ku ko ko wani ko mai matsayin mai Allah ya baka to kar ka ce ai ni na fi wane a baka sani ba mai yiwa wane ya fi ka shi ɗan adam ko kuma halitta ba za ta iya sanin wanda wanda ka fi da wanda ya fi ka ba sai Allah Allah shi ya san waye fi waye saboda ka kai kowa tsakaninka da halittar Allah ku zauna lafiya baka sani ba kar ka taba wani wanda Allah yake girmamawa yasa Allah yake cewa kar a taba halittarsa saboda ba mamaki mutum ya je taba wanda ya fi shi zai samu matsala wastakbara girman kan da yayi wa kala yace ana khairun minhu ai nafi annabi adam ne wa kana min al-kafirin daga nan Allah ya rubuta shedan da ya cikin kafirai yake aka fidda shi cikin mala'iku ya dawo kaga da yana ahsan taqwimi ya koma asfara safilina ya mai da shi cikin kafirai iblisu kana yusamma bi azazila shi iblisu sunansa azazila asalin sunansa kenan kana abdan muqarraban bawa ne wanda aka kusanta shi Allah ya ba shi kusanci shi iblisa abada Allah tabaraka ta'ala fi kulli shibrin ala wajhi al-ardi alf sanatin kafi ya koma sama wato wannan Allah yana nuna mana karka dogara da aikinka ibada da kake yi ka cewa dole ne kai ibada ka ta kai Allah ya karbe ka ba ruwan Allah in ya ga dama ya karba in ya ga dama ya yi ba yanda ka iya kuma shi la yusallu ma ya falu ne in yace bai karba ba wanda ya sai ce masa dole sai ya karba to shi iblis kafin a kai shi sama sai da yayi wa Allah ibada a doron kasar nan a kowane taki daya ma'ana inda zaka dora hannunka a doron kasar nan ba inda iblis bai yi sujada yayi wa Allah ibada ba kuma kowane taki daya iblis sai da ya sujada shekara dubu shekara dubu zai yi a waje daya sannan ya gusa ɗaya wajen da haka sai da ya kewaye ƙasar duniya na kaf duk ibada yake yi amma duka rafi ta a banza bayan wannan wa kana khazinal jannati 40 alf sanatin Allah ya bashi makullin aljanna ba mai shiga aljanna sai da izinin sa shi iblis aka bashi makullin shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai iblis ya bude masa nan ma ya rike makullin aljanna shekara dubu arba'in a wannan shekara dubu arba'in ba mai shiga aljanna sai da izinin iblis wa jahada sittina alfa sanatin Allah ya bashi yayi yaƙi saboda a kalmar Allah sai da yayi yaƙi shekara dubu sittin haza qabla adama wannan duk duk kafin halicci annabi adam ne duka wannan shedan yayi su ne kafin halicci annabi adam walamma khalaqa Allahu Adama yayin da Allah ya rike annabi Adam shine yake cewa kabul ahbari ya ce iblis tsinannin nan ya zauna ya rike makullin aljanna shekara dubu arba'in ya zauna da mala'iku ya yi ibada shekara dubu tamanin ya yi wa mala'iku wa'azi shekara dubu ishirin kullum shine mai wa'azi shine zai ta a tara mala'ikun Allah gaba ɗaya ya yi ta gaya musu abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata da abin da Allah yake so a yi masa ya zauna ya zama shugaba a cikin wasu mala'iku da ake ce musu karu biyu na shekara dubu talatin ya zauna ya jagoranci wasu mala'iku da ake ce musu rauhaniyuna shekara dubu ɗaya ya kewaye al'arshin Allah shekara dubu goma sha hudu shi iblis a lokacin sunansa nan sama ta farko al'abidu mai ibada a sama ta biyu sunansa zahidu mai gudun duniya a sama ta uku sunansa al'arifu masanin Allah a sama ta hudu sunansa alwaliyu waliyi masoyin Allah a sama ta biyar sunansa attaqiyu mai tsoron Allah a sama ta shida sunansa alkhazinu mai riƙe da makullan aljanna a sama ta bakwai sunansa azazilu alahul mafuzu sunansa iblisu to anan wannan sunan shi rinjaya duk wadanda gaba da sai suka rushe walamma khalaqa Allahu adama yayin da Allah ya halicci annabi adama wa amara almalaikata bi sujudi lahu Allah ya umarci mala'iku su yi wa annabi adam sujada sa iblisu ma wujudin nafsi shi iblisu sai yayi ma'ana sai yayi taurin kai tare da samun nafsi kamar yadda Allah ya faɗa cikin Qur'ani qala sai yake cewa shi iblisu inda ya girman kai da ana halitta annabi adama an ce ai masa sujada yaqi sai ce innahu khairun min adama ai yafi annabi adam ne wala yazdiru lahu saboda haka ba zai wa annabi adam sujada ba tunda yafi shi famta na yaqin sujada fasadar fasadar mala'iku mala'ikatu duk mala'ikun Allah suka yi wa annabi adam sujada iblis yake ba zai yi ba كان السجود في الأصل مرة واحدة دا سجدة سو دايا أكي كو أصلا كو أمنين ودي سجدة دايا أكي وهذا هو القياس وانا شين قياسي هو اللائق شين يداشي لأن الله واحد دومين الله دين إن أكي سجدة دايا شي كينا sai dai kawai kowa da irin sujadarsa za ka ji jibrilu ya yi sujada ɗaya a cikin sujada ɗaya ya yi shekara dubu ashirin ko dubu arba'in ko dubu ɗari kaza wannan ka duba mamaki a cikin sujada ɗaya mutum shekara dubbai wasu judu kana wahida sujada guda ɗaya ce walakin lamma sajadal mala'ikatu yayin da mala'iku suka yi annabi annabi adam sujada nisfa yawmin khamsa mi'ati amin wa rafa'u ru'usahum min as-sujudi wa ra'u iblisa imtana lam yazid raja'u saniyatan abin da yasa sujadar mu ta dawo biyu mala'iku da suka yi annabi adam sujada sun yi ta ne a rabin wuni amma rabin wuni na wannan lokacin mu a kwanakinmu shekara ɗari biyar ne shekara ɗari biyar mala'iku suna sujjada ba su ɗaga ba tunda Allah ya ce musu yi sujjada in ba ya ce musu su ɗaga ba ba za su ɗaga ba suka yi shekara ɗari biyar sai Allah ya ce musu su ɗaga wa rafa ru'usan sai suka ɗaga kawunan suna sujudi sun ɗaga daga sujjada bayan sun ɗaga sai suka ga iblis yaƙi bai yi sujjada ba yaƙi shi ya yi sujjada ma kwata-kwata da suka ga ya yi sujada sai suka ji tsoron Allah Allah ya yi umarni kuma wata halitta ta ƙi matsayin suka sake faruwa suka ƙara sujada sai suka yi sujada ta biyu sujadu sujudan saniyan suka ƙara sujada ta biyu wannan ta biyun shukran lillahi tabaraka ta'ala godewa Allah suke yi su mala'iku akan me haisu lam yaftali lam yaftalihim bi mabtala bihi iblisa Allah bai jarrabe su abin da ya jarrabe iblisa da shi ba sai suka yi tunani yanzu da Allah ya ga dama dukkan su yadda iblis yayi da haka za su yi amma Allah ya taimake su su Allah ya yi umarni sun karba sun amsa iblis kuma Allah ya yi umarni yaƙi to tunda yaƙi bari su yi sujjada su gode wa Allah akan wannan ni'imar da Allah ya yi musu ba su kauce wa umarnin Allah ba fasara sujudu maratayn daga nan sujada ta koma biyu kana ruku'un wahidun da ruku idan ma ruku'i sam ɗaya ne wa sujudun wahidun da sujada ɗaya da haka ake yi lianna al-ma'budu wahidun saboda shi Allah da ake bautawa ɗaya ne walakin na saniyata shukru lillahi tabaraka ta'ala saboda haka mun sujada mu in muka yi sujada ta farko muka yi wa Allah ibada ta biyun ko mu sani ko ba mu sani ba muna gode wa Allah ne kana gode wa Allah da Allah ya saka cikin musulmai masu sujada ga wani irinka mutum ne yana da komai yana da hankali yana da ilimi yana da tunani komai yana da shi Allah ya ce yi sujada ya ƙi sai kuma Allah ya taimake ka da ya ce kai sallah gashi kana yi saboda ka in kai sujada farko ka yi wa Allah ibada in ka ƙara sujada ta biyu ka gode wa Allah da Allah bai jarrabe ka abin da ya jarrafi kafirai ba to shi ne a alƙa shubhatar ala mala'ikati laula mai rudda hallahu ma ƙadarna ala raddiha an jefa mana ko kuma shi iblis din ya jefa wata shubuha mana ya jefa wani abu akan mala'iku wani tunani wanda ba don Allah ya mai da shi ba to da ba za mu iya mayarwa ba mu la yaqdiru ahadun an yarudda habil aqli in mai hankali ne bai sai shi zai jura abinda iblis ya faɗa a hankalce ƙala sai Iblisu ya ce abin da ya faɗa kenan ya kawo musu shubha ya ce ana alamu annan la huwa rabbi wa khaliqi wa maliki lima khalaqani bada an alima anni shaqiyyun yu'azzibuni hal la tarakani Iblis ya ce ni na san Allah shine ubangiji na kuma shi ya halice ni kuma shi yake mallake da ni to Allah me yasa ya halice ni bayan ya san ni mutumin banza ne kuma ya shirya zai azabta me yasa ya yi ne da ya banni mana ba halice ni ba to wannan Allah ne ya yi raddi ba don Allah ne ya raddi ba ba wanda ya sai wannan raddi walan ma khalaqani ana udihu huwa rabbi lima ya'muruni bi sujudi li ghayrihi wa huwa adamu sai iblis ya ce to da Allah ya halice ni ai ina bin sa tunda nake ina masa biyayya a cikin shekarun da aka fara ina shekara dubu kaza dubu kaza dubu kaza ina duk shedan yana ibada ai sai ce to ubangiji nan shine ubangiji na kuma ina masa sujada don me zai ce in yi wa wani abu sujada ba shi ba annabi adam annabi adam ba Allah bane me yasa yake in yi wa adam sujada walam mamtanatu an sujudi li adama lima daradani wala ana ni waj'alani shaqiyan wa ana ma qultu shay'an illa anni la a'budu ghayra rabbi faqat iblis yace da nabi yin sujada wa annabi adam me yasa Allah ya kore ni me yasa ya tsine mini me yasa ya sanya ni mutumin banza alhali kuma ba abin da nace ba wata kalma na fara ba illa dai ni nace ba zan bautawa wani Allah ba Allah kadai zan yi sujada ba zan bautawa wani Allah ba ba zan yi wa wani Allah sujada ba to me yasa aka tsine mini bayan kuma alhali in kace ba za ka bauta kowa sai Allah ba ka ai mutu ya ce ai ya faɗi magana mai kyau la asulu li ghairi Allah fadara da ni na ce ba zan yi wa wani Allah sujada ba Allah kare zan yi sujada in ji Iblis Iblis ya amma har haka kuma Allah ya kore ni walamma alima fi azalihi annahu idza amarani bi sujudi li adama la asjudu lahu lima amarani bi sujudi lahu sannan shi Allah tun azaliyarsa tun kafin yayi halitta ya san ni din nan in Allah ya umarce ni in yi wa annabi Adam sujada ba zan yi ba tunda ya san haka me yasa ya ce mini in yi sujada tunda ya san ba zan yi ba dama tun farko to kawai ya bannin kar ya ce yi sujada shi mala'iku su yi kawai ni banda ni amma kuma yace nayi yace duk sai mu yi kuma na ki kuma dama ya san zan zan ki walam ma la anani wa daradani waje alani shaqiyan ana wa kullu man tabi'ani lima tarakani fi dunya wa sallarani ala bani adama udillahum wa anbiyahum ko adlilhum wa anbiyahum sannan kuma da Allah ya tsine mini jibrilu ya kore ni ya sanya ni halittar banza da ni da mabiya baya ya duka me yasa Allah ya bar ni a duniya da ya kace ni a lokacin mana bayan ya banni ko me yasa ya dora ni akan ƴaƴan annabi ƴaƴan annabi Adam din nake ta idan nake so nake jura su yadda nake so ina badda su ya sani ina karkatar da su duk hanyar gaskiya in hana su kuma ya san da wannan to ya san yana son annabi Adama yana son ƴaƴan annabi Adama duk me zai kawo iri na wanda zai lalata su sannan kuma wanda lamtu an yi akirani ila akirid dahari faƙabila minni ai haza aidan sannan bayan wannan duka na roƙe shi na ce to tun da ya tsine mini kar ya kashe ni yanzu ya banni sai ƙarshen duniya me yasa ya karɓa ya ce to na farka har ƙarshen duniya da sai ya kwana kaɗan za ka yi ka ƙare kawai ka ga jarin annabi adam sun huta wa huwa ya alamu anna aliman laysa fihi sharrun afdalu min alimin fihi sharrun ko kuma alaman laysa fihi sharrun afdalu min alamin laysa fihi sharrun alhali Allah ya sani in ya kawo annabi Adam bai kawo irina ba ma'ana alam wanda babu sharri a cikin su irina babu irina a cikin mutanen annabi Adam din da ƴaƴansa ai wannan alam din tafi alheri tafi kyau akan alam da yake da sharri irina ma'ana iblis ya sani me yasa Allah ya san iblis nan ya zo halaka mutane zai yi kuma banda mutane zai yi kuma zai kautar da mutane daga hanyar Allah me yasa Allah ya bashi a cikin mutane da ya kashe shi mana ko kuma ya hana shi sauka da annabi adam din da annabi adam ya sauka shi kuma hana shi sauka duk waɗannan sun maganganu ne da iblis ya yi wanda suka rikitar da mala'iku Allah arahan nasa minni me yasa Allah bai hutar da mutane daga sharri na ba wa qatala ni ya kace ni a lokacin mana to wannan sune abubuwan da iblis ya faɗa ajabar haqqu tabaraka ta'ala ubangiji sai ya amsa wa iblis ya amsa masa kulla hazihi shubuhati duk wayannan abubuwan da ya kawo na rikitarwa sai Allah ya ya bashi amsa jawabuha jawabin wayannan abubuwan da iblis ya fada anna kalimatahu al-ula kalmasa ta farko laysa bi haqqin indahu faqat qala inni khaliquhu wa inni wa inni rabbuhu in kuntu ana khaliquhu wa rabbuhu fa'ana la af'alu amma af'alu Allah ya ce a tambayar da yake Allah ya san shine malikin sa ne kuma ubangijin sa ne kuma shi yake bautawa ba zai bautawa kowa sai shi ba me yasa yake masa ya bautawa ya yi wa annabi Adam sujada Allah ya ce a ƙarya yake yi da ya san ni mahalicin sa ne kuma ni ubangijin sa ne to ai in dai na zama mahalicin sa kuma ubangijin sa to ai ni ba a tambaya ta abin da nayi don me zai tambaya me yasa nayi kaza me yasa nayi kaza ba a tambayan Allah la yasalu ma yafalu ar-rabbul khaliq ubangiji mahalici sai da sarrafa kansa sa ai duk yanda ya ga dama ka zai da halittarsa saboda haka halitta ba ta isa ta ce don me ubangijin ta yayi kaza ko yayi kaza ba ba a tambayan ubangiji ai huwa awwalan aqarra anna Allah khaliquhu wa rabbuhu wa sayyiduhu in kana hadha haqqan ليس عليه إلا أن يمثل كل ما أمره به فقط sannan a farko ya yadda Allah malikinsa ne shi Iblis kuma Allah ubangijinsa ne kuma Allah shine shugabansa to in haka ne inda gaske yake shi Iblis din ai shi Allah ubangiji mahalicci ba abinda ya wajaba akan bawa sai dai yayi wa ubangijinsa biyayya duk abinda ya umarce shi yace kaza ko shi kenan sai yi shine cikakken bawa amma ba bawa da zai zo yana jayayya da ubangijinsa ubangiji ya ce kaza bawa ya ce kaza ba wannan ƙarya yake bai yadda ubangiji ubangijinsa ne ba fa qawluhu fadin sa da yace innahu abdul lillahi shi bawan Allah ne hadha laysa bi haqqin indahu nan ma ƙarya yake yi wali hadha ya tarzu hadhihi al-itiradati yasa yake kawo waɗannan rikice rikice saboda ya karkatar da mutane inda har ya yadda shi bawa ne to ai bawa ba shi da magana kuma ba shi da aiki sai ya jira abinda ubangijinsa ya faɗa ya aikata abinda ubangijinsa ya umarce shi ya yi abinda ubangijinsa ya hane shi ya hannu wannan shine bawa amma to in dai ubangiji zai ce masa ya yi kaza ya ce ba zai yi ba to ƙarya yake bai yadda shi bawan Allah ne ba wa shubhatu iblis hazihi hiya allati adallat ala allati dawaifa min awwal ad-dahr ila akhir ad-dahr kuma wannan rikici na na shaydan shine ya ɓadda mutane da yawa daga farkon duniya har ta. yawanci abin da yake halaka mutane kenan iblis mutum in ya zo sai ce maka to to ai in dai da Allah yana so in zama irin irinka mutumin kirki ai da na zama Allah ne zaka ce masa yana so bai bai so ba baka zama ba eh aka kafirai suke gaya wa annabawa ai in da Allah yana so mu zama mu'mina da mun zama eh haka ne Allah bai so ba to ba ya so ku zama mu'mina eh su zama banza su zama shaydanu na'am
قال إنه خير من آدم هذا خلق من دين وهو خلق من نور يشي ويافي النبي آدم دليل سا وي النبي آدم أهل الشيش دا تبو تبو دهونه شكما أهل الشيش دا حسك دا وطا أبدا الله كذا من آلاف السنين مقربا عند الله يا بوتا وألا شيكرو دبي ديوا kuma lokaci yana da kusanci da Allah yana samun kusanci da Allah Allah yana nuna masa makusancinsa ne wa haza kulika al-yawma min dinin a tunaninsa kenan yace to shi ya bauta wa Allah shekaru da yawa kuma makusancin Allah ne gashi yau kuma an halishi wata halitta a yau din nan sannan an halishe ta kuma da tabo to ya za a yi wannan halitta ta fi shi duk shekarun da ya yi a baya din nan dukkan su ashe annabi adam yanzu aka halishe shi ashe ya fi shi har ya yi masa sujada to ba zai sujada ba to kaga wannan shi ne duk wanda yake tunanin a ai na yi wa Allah biyayya na yi kaza na yi kaza Allah ba abinsa da abin da ya wuce a lokacin da kake sai na aliyu na bi dalibin karrama Allah wajahu yana cewa kun ibna yaumika ka zama ɗan yau ɗinka kar ka duba abin da kai jiya ya wuce ba zai dawo ba kar ka duba abin da za ka yi gobe mai yiwa ba za ka yi gobe ba yau kawai kullum ka zama ɗan yau kullum kai dai kana yau abin da kai jiya karka kalle shi in na ibada ne yau ka yi ƙoƙari ka ninka in Allah ya kai ka gobe sai ka ninka na yau kuma in kuma Allah bai kai ka gobe ma ya kai ƙoƙari yau din kayi amma idan mutum ya sha ai shekara nawa ina ibada yanzu ka kona huta don ya huta kwana ɗaya halaka to saboda haka ba a hutu a ibadar Allah kullum Allah ibadarsa yanda ya faɗe ta haka ake yin ta lam yalam anna Allah fa'alun lima yuridu Iblis bai sani ba Allah mai aikata abin da ya ga dama ne. A cikin abin da ya ga dama ya halice shi ya bacci yayi ta ibada, yayi ta ibada. Shekara da shekaru alhali kuma halakar da shi zai yi. Kuma ya halakar da shi din ma. Walamma jaa awwalul anbiya Nuhu alayhi salatu wassalamu da farkon annabawa mana mursalai. Farkon waɗanda aka aiko kan mutanensu. Shine annabi Nuhu. Da ya zo ƙara kawo mutanensa suka ce masa in haza illa basharun mithlukum kai wannan mutum ne fa kawai irin ku ne ya zai zai ce muku shi yana da wata daraja wajen Allah har Allah ya aiko shi kar ku yarda la yastahiqu an yattabi'uhu bai cancanta ma su bi shi ba ila akhir ummati haka kuma akai tai duk annabin da yazo haka mutane suke cewa su ce ku ganci ba mutum ne Allah in zai aiko zai aiko mutum in bai aiko muku mutum ba wa zai aiko muku suna cewa Allah ya aiko mala'ika mana sai idan Allah ya aiko mala'ika za su ga mala'ika ne akwai wanda ya taɓa ganin mala'ika balle in mala'ika zai ga mala'ika mala'ika ya masa magana in aka aiko mala'ika ba za a ga mutane ba shi mutane ba za su ga mala'ikan ba ba su amfana da shi ba kuma Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun in mala'ikan na aiko mutum zan mai da shi saboda su zama suna ganin sa yana ganin su yi magana da shi to kuma idan suka yi masa rikici abinda suke gaya wa annabawa annabawa su rahama ne Allah ya yi su rahama ne ga halitta sai za su duk abinda aka gaya musu haƙuri suke yi mala'ika baya haƙuri shi mala'ika idan mala'ika ne aka turo ya zo ya ce a yi aka ce ba za a yi ba ya ce a bari aka ce ba za a bari ba take shi aiki zai yi kawai eh shi mala'ika dama aiki ya sani eh wato har a ce muku ku bi Allah ku ce ba za ku bi ba yanzu nan sai ya cicciɓo wani ƙaton dutse ya zo ya lafta a kan mutane duk su halaka saboda haka to shi ne wa haka za ƙarar ƙurashin haka ƙurashawa mutanen maka suka faɗa fi muhammadu sallallahu alaihi wasallama haka suka gaya wa annabi wa cewa ai kai ma mutum ne ah to ai dama ai mutum ɗin ne za a aiko muku wa hadhihi shubhatun la tafahu alin nasi kuma kullum shine abinda mutane suke samun matsala duk wanda ya zo in nagari ne zai gaya mutane abinda zai amfani su mutane su ce to da me idan a garin su ne su ce ba kwanan na aka haife shi ba ba dan wane ba ne ba wani ne ya haife shi ba wani ma yaushe ya zo garin nan to ai ba shi za ku duba ba a'a shi da me ya zo duk wanda ya zo maka kar ka kalle shi shi ka kalli me ya zo da shi in abin da ya zo da shi ya kai ka karba ka karba kawai kai aiki da shi umarni ne shi ma ba umarnin sa bane umarnin Allah yake gaya wa mutane to wannan rikicin baya gucewa ga barin mutane kullum haka suke yi sai su ce wani ne zai in ma in ma haka ne ai in wa'azi za a yi ma ba dai wani ba kam to wani tun da har ya san abin da yake fara zai maka wa'azi sai ka yadda ai in kuma ka rasa shi wa zaka je yayi maka ka karba wa kullu shubhatin ba'du inna ma tatafarraqu min hadhihi shubhati duk duk wani rikici da za a kawo baya na annaba to yana faruwa ne tatafarra'u yana rastantuwa ne min hadhihi shubhati daga wannan rikicin iblisa wannan rikicin da iblisa ya fara kawowa to akan sa kafirai suke zama kullum وقلنا يا آدم نعم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله وقلنا وبنجي يجي سي نفدا والنبي آدم باين دو وجنا أبوبا سن فارو نشي مسا يا آدم كاي النبي آدم اسكن أنت وزوجك اسكن كزونا أنت كاي دين وزوجك saboda za a adabta wa zaujuka akan damirin cikin uskun ya sa ka fito da damirin ya zama anta da sai a bari uskun kawai ba a adabta suna zahiri akan damiri muttasili ma'ana damirin da yake boye uskun din nan akwai anta a ciki to in ba fito da antan ba to ba zai adabta wa zaujuka kansa ba a ga'idar mutanen nahawu uskun anka ya kai annabi adam ka zauna wa zaujuka kai da matarka hawwa'u ku zauna aljannata a cikin aljanna Allah ya ce zai yi halifa a doron ƙasa ya yi shi kuma ya sace a cikin aljanna wa kula min ha rangadan ku shi a cikin aljannan nan rangadan abinci mayalwaci ko kuma shi mayalwaci wasu an mayalwaci duk abin da cikin aljanna naku ne ku shi shi la hajara fihi babu tsaro a ciki ba wanda zai tsare ku ai su shi tuma duk inda kuke so ku shi duk abin da kuke so kuma ku shi komai an halatta muku a cikin aljannan nan sai abin da za a cire wala tagraba hadhihi shajarata amma wannan bishiya ita karku kusance ta bil akli karku shi ta wa hiya al hindatu aw al karamu ko sun ce inabi ne a cikin aljanna ko kuma alkama ce to ala kulli halin dai in bishiya ce bishiya ce kam to in bishiya ce ma'ana malamai sun yi fasara daban-daban akan menene yasa aka hana annabi Adam shi wannan bishiya. Alhali kuma duka bishiyoyi an halatta masa a cikin aljanna, amma wannan bishiya sai aka haramta masa ba zai ci ta ba. Wasu suka ce, ahalul haƙiƙati, suka ce, abin da ya sa wancan bishiyar, Allah ya halicce ta da kamannin bishiyoyin duniya. Ma'ana in mutum ya shi ta, to abincin zai zama mai nauyi. Iya zama mai nauyi ko zai buƙaci fita. aljanna ba ban daki to saboda haka sai Allah ya hana shi kar ka taba wannan irin abincin ku ne na duniya zan kai muku ita a duniya to wasu suka ce wannan bishiyar ce ma Allah ya kawo iri ya kawo ya zuwa itatuwan duniya to kaga to sai aka ce ta to ai wannan bishiyar tana cikin aljannan kuma idan mutanen aljanna suka shiga aljanna an hana annabi Adam shi wannan bishiya kowa ma ya shiga aljanna za a hana shi wannan bishiya aka ce ba za a hana ba. To me yasa ba za a hana shi bishiyar ba? Shi dan Annabi Adam in ya je shiga aljanna a lokacin an canja jikinsa. Shi Annabi Adam ai da wannan jiki ya shiga aljanna. Dan aljanna ko ba da wannan jiki yake shiga aljanna ba. Jikin za a canja shi a mai da shi jikin haske. Saboda hasken jikin zai ɓadda nauyin wancan bishiyar. Ko da an ci ta hasken mutumin zai narka wannan abincin ba abin da zai masa. Kamar sauran bishiyoyi na aljanna. wato haka dai wasu suka fasara. To karku shi wannan bishiya in ji Allah, wata kuna sai ku zama tasira ku kasance minan zalimina cikin wanda suka zalunci kansu al'asina masu saba wa Allah. Yawwa, saboda dai kawai hikima ta Allah, wata hikima ta Allah ita ya sa ya shi annabi Adam kare shi wannan bishiya. To in annabi Adam bai shi bishiyar ba da ba zai fita daga aljanna ba in bai fita daga aljanna ba ba zai zo duniya ba in bai zo duniya ba ba za a haifi annabawa ba saboda annabawa ba za a haife su a cikin aljanna ba ko kuma duk wanda aka haifa a cikin aljanna in aka haifi kowa a cikin aljanna wa zai saba wa Allah har ya shiga wuta wuta kuma wa zai wa za ta samu to da yake Allah ya riga ya rubuta dama a cikin jarin annabi ya akwai masu shiga aljanna akwai masu shiga wuta saboda haka a dawo da shi inda zai haife su har a tantance mai shiga aljanna da mai shiga wuta to shine wa zallahu mashaitan فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان wannan shaidan din da aka tsinewa shine kuma ya gusar da su annabi adama ya kore su daga aljanna azhabahuma shi ya tafiyar da su daga gidan nan na aljanna an ha suka bar aljanna anil jannati fa akhrajahuma ya fidda su ya fidda su mimma kana fihi abinda suka kasance a ciki minan na'im na ni'imar aljanna sai aka fidda su daga aljanna aka dawo da su gidan wahala shi da gidan duniya wa qulna ubangiji ya ce to yanzu tunda na ce karku shi bishiya kuma kun shi ta ihbidu duk ku sauka da kai annabi adam da matarka da iblis din ma wanda ya saku sai sa aka yi jam'in su suka zama mutum uku kenan ilal ardi ku sauka ko kuma wasu ka suka ce a annabi adam da kai da matarka da zuri'ar ku gaba daya ku sauka ku koma doron ƙasa to shine ihbidu ila al-ardi ku sauka ku koma ƙasa antuma ku da kai da hawa'u bi mashtamantuma alaihi min zurriyati kuma tare da zuriyar da za ku haifa duka ku je ku haife su a duniya ba dukum libadin aduwun in kun je duniya ga kunan uba daya uwa daya annabi adam shine uban dukkan mutum hawa'u ita ce uwar dukkan mutum amma kuma za ka samu suna gaba har ma yaƙi ake yi da juna har wani so yake ma ya kashe ɗan uwansa alhali kuma dukkan su uwa ɗaya ba ɗaya Allah ya shaida ku je a cikin zuriyar ku ba'du zurriyati aduwwun li ba'din a cikin ƴaƴan ku wasu suna gaba da junan su aduwwun li ba'din wasu suna gaba da wasu wala kun fil ardi mustaqarrun za ku zauna a ƙasa a doron ƙasar nan maudu qararin za ku zauna irin zaman da aka kaddara muku wa mata'un za ku ji daɗin zama iya daɗin irin na duniya tunda daɗin duniya daban da daɗin aljanna daɗin duniya ba a haɗa shi da daɗin aljanna daɗin duniya duk biyan da yake da daɗi duk abin da ka samu ya faranta maka rai a ƙarƙashin sa zaka samu abin da zai bakanta maka rai haka duniyar take ran da kai farin ciki yafi yawa sannan za ka yi bakin cikin da yafi yawa haka duniyar take wa mata'un mata ta mata una bihi ilahinin haka za ku zauna a duniya kowa ya zauna har zuwa lokacin cikan ajalin ku wakti in gidai ajalikum lokacin da ajujuran ku za su kare kowa in ajalin sa ya kare sai ya koma lahira in ya koma lahira to shan ne za a tantance wanda za a mai da shi gidan ubansa na annabi adam ya sa wasu ka fassara ulaika humul warithuna allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun wasu ka ce fasarar wannan mutane da Allah ya lissafa yake muminai har qadasana almu'minun allazina fi zatihim khashi'un wallazina hum lan muridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa in tagawara zalika ulaika humul adun wallazina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithuna wa'annan masu gado ne allazina yarisuna alfirdausa za su gaji aljannan nan madaukakiya mai suna firdausi kun fiya kalibin za su dawwama a cikinta to aka ce to wani irin gado ne wasu ka ce duk wanda ya shiga aljanna ya gaji annabi adam ai da annabi adam a cikin aljanna yake saboda haka annabi adam da ya fita ya bar aljanna ya dawo duniya to saboda haka duk wanda ya shiga aljanna ya gaji ubansa ya gaji annabi adam dama gidan annabi adam ne ya koma gidan ubansa kaga yayi gado wasu ko suka ce gadon da ake yi dukkan dan adam wanda ya zo duniya Allah yakan bashi aljanna biyu da wuta biyu shine wani man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa za a bashi aljanna guda biyu sai ce wa min dunihi ma jannatan za a ƙara masa wasu biyu to biyu nasa ne dama na aikinsa ya yi aikin da ake bukata ya je ya shirya da ubangijinsa ubangiji ya kai shi aljanna guda biyu to sai ya zama kowa yana da gida biyu nasa to kafin har kafiri ma shi ma an ba shi gida biyu a aljanna yana da gida biyu a wuta shi ko musulmi yana da gida biyu a aljanna yana da gida biyu a wuta to idan musulmai suka shiga aljanna aka ba su gidajen su biyu to gidajen kafiran nan da ba su shiga aljanna ba sai ce to a gado wa yan aljanna tun da ba su zo ba zuwa kuma za su yi ba duk wanda ya shiga wuta zai dawo ma shiga wuta yaushe zai dawo aljanna ba zai dawo ba saboda haka gidajen sa ba wani sai a bi a rarraba wa mutanen aljanna gidajen yan wuta kaga nan ma sun yi gado sun gaji waɗancan sun gaji gidajen wanda ba su zo ba wasu ka suka ce shine wannan gadon to duka dai ala kulli halin su su kuma kafirai in kafiri ya je wuta aka ba shi gidajensa guda biyu sai ce to ai akwai musulmin da bai zo wuta ba shi yana aljanna to a bawa kafirin gidajensa na wuta shi ma a hada masa to wannan shine فتلقى آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم آدم النبي آدم fatalaka ya karbi kalimatin kalimomi min rabbihi daga ubangijinsa wasu kuma sun karanta fatalaka adama min rabbihi kalimatun kalimatun wasu kalmomi talaka sun gamu da adama annabi adam amma kalmomi min rabbihi daga ubangijin annabi adam ala kulli halin dai annabi adam Allah ya karantar da shi wasu kalmomi na tuba tunda sun an ce musu kasu ci bishiya sun shika to ga abin da za su yi kuma Allah ya yafe musu alhamahu iyaha ubangiji ya kimsa wa annabi adam waɗannan kalmomi amara Allahu adama Allah ya umarci annabi adam an yaskura fil jannati ya zauna a cikin aljanna wa zawjatahu da shi da matarsa ba da ma kulika hawwa'u min dilayhi yusra ko kuma ba da ma khalaqa bayan ubangiji ya halicci hawwa'a hawwa'u min dilayhi daga haƙarƙarin annabi Adama al-Yusra na hagu, haƙarƙarin annabi Adama guda ɗaya aka ɗauka sai aka halicci Hawwa'u, sai aka mai da shi kaman ƙurji kaman maruru, sai yayi ta girma yayi ta girma yayi ta girma. Annabi Adam dai bai gane menene ba, abun yana girma amma baya ciwo. To da haka da haka da abun yayi kaman kasan yawanci idan maruru in zai yi ruwa zai yi wani kaman haske haka. To da yi wannan hasken sai zama kamar kamar miro mana kamar madubi annabi adam in ya kalli wajen sai ya ga fiskar irin fiskarsa a ciki to anan ne ya san akwai wata halitta to shine da haka har da guri ya fashe kuma ba ciwo ba komai sai hawa'u ta fito shikenan da ta fito annabi adam ya samu abokiyar zama kenan min dilaihi yusra wa zawju wa zawjaha iyyahu Allah kuma ya aurarwa annabi adam da hawa'u domin shi yasa Allah daga nan ya wajabta aure mutum ba wai haka kawai zai dauki mata ce matarsa ba a'a akwai sharuɗa ya bi dokoki da sharuɗa ya aure duk wacce yake so kan fanki ma da balakum minan nisa'i amma dai da sharadi yawa ya bada sadakinta ya ya tambayi izinin waliyanta ya fa shine ta zama matarsa kenan shi ma annabi adam din ba wai daga ganin ta kawai ya dauke ta zama matarsa ba a Allah ne ya daura musu aure ya ce to shikenan ta zama matarka saka na fil jannati sun zauna a aljanna wani hawum Allah tabaraka ta'ala an akli shajarati ubangiji ya hana su shin wannan bishiyar wa iblis da min aljannati je wa iblis a lokacin an kore shi daga aljanna shi annabi adam lokacin da aka yi masa sujjada har mala'iku suka tashi shi daga nan ya koma aljannarsa bai sama abin da yake faruwa ba shi kuma iblis bayan duk rigingimu maganganun da ya yi da ubangi da barka ta'ala annabi adama baya nan shi annabi adama gani yake iblis har yanzu mutumin kirki ne bawan Allah ne wanda baya sabawa Allah saboda haka in ya je samu annabi adam shi iblis duk abin da ya gaya masa gani yake yi ba yanda za a yi bawa ya saba wa ubangijinsa to shine shi iblis an kore shi ya bar aljanna وكانت الحية دابة ذات أربعين قوائم جميلة في الجنة ألوكش مشيجي ينادى قفافوا قدا هدو ما سكيو a cikin aljanna yana da ƙafafuwansa yadda maciji yake yanzu yake ja da da jikinsa ja ƙafafuwa ne da shi a cikin aljanna haka kurrabi ya kawo wannan isa to walamma lagazir iblisu ala dukulil jannati iblisu an kore shi daga aljanna ba zai iya shiga balle ya je ya fidda annabi adam ba kuma yana so ya fidda shi li waswisa adama li waswisa li adama yana so ya je wa annabi adam ko konto ko waswasi taraka bi ala sautihi kharij aljannati iblis sai ya tsaya wajen aljanna ba ciki ba tunda an kore shi ba zai shiga ciki ba sai wata irin ƙara da ya ƙara ko ta tun hayyatu sai mashijiya ta zo ta ce wa yake ƙara ko me yake faruwa baka sai yayi kuka shi iblis wa qala laha yace wa mashijiya ana in bi nasihatun li adama ina so in yi wa adama annabi adam nasiha wala aqdiru ala dukhul jannati ni ko bana iya shiga aljanna ba zan samu shiga aljanna ba kuma ina da nasiha mai karfi wanda ya kamata in gaya wa annabi adam iji alini fi famiki saboda haka ke mashijiya ki sani a cikin bakinki hatta la tarani al mala'ikatu kar mala'iku su ganni tuna mala'iku sun san an kore shi ba za su bari ba amma idan aka haɗiye shi yana ciki ba za su gani ba fa zaba ila adama fa zaba ila adama wa adilahu nasihata zan je ne ina so masijiya ki kai ni cikin aljanna in samu annabi adama in in masa wannan nasihar muhimmiya ce shikenan fa fa'alat al hayyatu hadha masijiya sai ta bude bakin da iblis ya shiga da ya shiga shikenan ita da ba hana ta shiga aljanna ba ta zo ta wuce mala'iku ba su ga iblis a cikinta ba ta shiga aljanna ko da kala iblisu ala hawa'a iblisu sai ya zo ya samu hawa'u bai samu annabi adam ba lokacin ko waje da adaman ga'iban ya samu annabi adam baya wajen amma ya samu matar annabi adam ita hawa'u da ya zo fa sama billahi sai ya rantse mata da Allah anna hadhihi shajarata shajaratul khuldi wannan bishiyar da aka ce karsu shi bishiya ce ta dawwama duk wanda ya ci ta zai dawwama aljanna idza akala minha la yakhrujan min aljannati abadan in dai suka ci wannan bishiya har abada ba za su bar aljanna ba duk wasu riga sun shiga aljanna sun ga ni'imar aljanna da yinta ba za su su fita ba wa idza lam yakula minha idan ko ba su yi wannan bishiya ba la budda anna la yukhrijuhuma min aljannati lalle wata rana Allah zai fita su daga wannan aljanna qalat hawwa sai hawwa tace la yaddiru ahadun an yasima bi ismillahi wa huwa kadhibun abinda tunanin da sai ta ce kai ba yanda za a yi wata halitta ta zo ta rantse da Allah alhali ƙarya take tunda har ya rantse da Allah da gaske ne shi iblisu wani na wani shajarata sai ta je ta shiro wannan bishiyar da aka ce musu kasu shi aka zan salasa habbatin ta dauki ƙwaya uku na wannan bishiyar aka rarwahi ta filhini take ta shi ƙwaya ɗaya wadda karar waye ta sani nafsiha ta aje ɗaya saboda gaba za ta shi wadda karar waye ta sani zaujiya ta aje wa annabi adam ma ɓaya ɗaya kaga ita za ta shi guda biyu annabi adam kuma zai shi guda ɗaya kenan fata adamu sai annabi adam ya dawo da ya dawo fa kala habbatan sai ya karbi wacce aka ajiye masa shi ma wannan ƙwayar guda ɗaya ya karba sai ya shi da ya ci fadarar an huma malabisu huma duk rigunan su duk tufasu da Allah ya tufatar da su a cikin aljanna duk tufafi sai suka watse suka basu tsirara kullum duk kayan su sai ya shire da ya kayan su ya shire annabi adam ya tabbata akwai matsala kuma ka an adamu annabi adam yayi kuka wa sa fi aradil jannati yayi ta kuka yana yawo a cikin kasashen aljanna yana ta kuka lalle yau yayi wani abu wanda ya san ya saba wa ubangijinsa hatta kaza wal malaikatu har malaiku suka suka dauke shi qala Allah tabaraka ta'ala ubangiji yace masa ya adamu malaka ubangiji yace ya adamu me ya same ka qala sai ce innahu akala shajarata yace wa ubangiji ai na shi bishiyan nan ne sai Allah ya ce masa alam an hakuma an tilkuma shajarati ban hana ku shin wannan bishiyar ba qala sai annabi adam yace a dan ni hawwa'u mata ta ce ta bani wannan bishiyar na ci wa qala li hawa'a ubangiji ya tambayi hawa'u kuma malaki ke kuma me ya same ki qalat ta ce nasahani iblisu وأقسم باسمك ولا أحد ولا أحد يقدر أن يقسم باسمك كاذبا إبليس ne ya zo min nasiha akan in muka ce ta zamu dawwama kuma ya rantse da sunanka ya ubangiji kuma mun san ba wani ɗaya da ya isa ya rantse da sunanka kuma ƙarya yake yi faqala sai ubangiji ya ce mali iblis wa dukhulil jannati ya aka iblis ya shiga aljanna bayan an kore shi qala sai iblis aka tambayi iblis kenan Allah ya tambayi iblis kai kuma ya kai ka shiga aljanna qala iblis ya ce arkalani hayyatu maciji ya ce ta same a cikin aljanna daga nan fa uhbidu jami'an aka saukar da annabi adama da hawwa'u shine adamu wa hawwa wa iblis wal hayyatu da annabi adam da hawwa'u da iblis da mashijiyar duk aka sauke suka dawo duniya sai suka zama ba'aduhum aduwwul libadin shashin su yana gaba da shashi iblis baya son mutum mutum ma baya son iblis mashijiya ba ta son mutum mutum ma baya son mashijiya to haka Allah ya ajiye su wa nazala adamu annabi adama ya sauka bil hindi a kasar indiya wa hawwa'u hawwa'u ta sauka bi jiddata a jidda wa iblisu iblis ya sauka bil ailati can wajen siriya ailatu wajen baitul maqdisi wal hayyatu masjidiya ta sauka bi asfihana can sifin inda ake cewa sifin din nan to ita kuma can ta sauka to fasaha ya adamu ثلاث مئة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء وهو يبكي لهذه المخالفة النبي آدم da wannan abin ya same shi sai da ya shekara ɗari uku baya ɗaga kansa sama yana ta kuka kawai Allah saboda ya saba wa Allah bawa ya saba wa Allah kuka kawai yake ta yi to shine Allah ya ce fata laqa adamu min rabbi kalimatin sai Allah ya kimsa masa ga kalmomin da zaka faɗa duk sai ya fe maka alhamallahu adama sai Allah ya shufa wa annabi adam waɗannan kalimati waɗannan kalmomi أخذها منه النبي آدم يكرب إسر فعله جل جلاله فتاب عليه وبرد يكرب توبا النبي آدم آه الكلمات كلمة من قيل وفق شيسون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أبنجي من ظالم شكاونا مو idan baka yafe mana ba idan baka ji kanmu ba za mu zama a cikin tabaku waɗannan kalmomin su annabi Adam ya karanta sai Allah ya yafe masa. Fada abiha yayi sai yayi addu'a da wannan kalmomi fata ba alai Allah ya karbi tubarsa. Kabila tawbatahu ya karbi tubarsa. Innahu shi Allah huwa shine dama at-tawwabu mai yawan karban tuba ala ibadi akan bayinsa duk abin da kai wa Allah in dai tsakaninka da Allah ne kana cewa na tuba kai ko na dama kai Allah sai ya yafe. Saboda me saboda shi yana da iko kai baka da komai kai mai rauni ne. kuma yana da iko shi ya tafi da halitta ya kawo wata. An rahimu bihim Allah shi ne mai jin ƙai da bayi. In lokaci ya yi, amma gobe za mu koma kan wannan ayar.
Na'am, na'am.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na'am, tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu menene addu'an shan ruwa yayin da aka kira sallah.
addu'ar da ake yi da sharruwa akwai addu'o'i da dama manzo Allah sallama ya faɗa amma mafi sauki Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu ya ubangiji ya ubangiji saboda kai nayi azumi kuma yanzu arzikinka ne na sharuwa ka yafe mini abinda laifin da nayi a baya da wanda zan yi a nan gaba to wannan shine in mutum bai iya karantawa da larabci ma ya karanta ko da yarensa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Allah da saboda kai nayi azumi kuma yanzu arzikinka ne na samu na sharuwa ya ubangiji ka yafe min laifin da nayi a baya da wanda zan yi nan gaba to wannan ita ce addu'a da mutum yake yi iya sharuwa na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum zai iya yin lazimi na safe ko na yamma akan hanya yana tafiya zai yi ana lazimi akan hanya ana wazifa akan hanya amma ba a jauhara idan wazifa ce ake yi to idan mutum ya kai ya kai jauhara to sai ya canja inda ba zai samu ya zauna ba to sai ya canja ya karanta salatul fati kafa 20 madadin jauhara din Mm.
eh amma ana jauhara ana tafiya ana lazumi ana tafiya Na'am.
ko a mota ko a da kafa ko da menene ma Na'am, na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa, ya shehu meye hukuncin mata masu zuwa wajen ƴan tsubbo ko masu duba ko bokaye, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man saddaka kahinan Mm.
aw arrafan aw munajjiman faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
duk wanda ya gaskata boka ko ya gaskata mai duba to ya kafircewa abinda annabi ya zo da shi Mm, saboda haka su bokaye dama ba abinda suke illa hada mutane fada mm, eh mutumin da kake kasani kuna shiri da shi kawai sai ya zo ya sifata maka wane wani mai kaza da kaza da kaza sai ka duba irin wanda kake so ne mm, kawai sai ce maka ai shi yake maka asiri shi yake maka kaza ya hada ku fada mm, saboda haka bokanci haramun ne a musulunci mm, domin daga bokanci ake samun dabo dabo shine sihiri mm, daga nan ake samun tsafi ake samun sihiri ake samun ayiwa wani aiki duk wannan saboda haka haramun ne ba su mm, na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu wadda ake bin shi azumin Ramadan, ya halatta ya yi azumin sittu shawwal?
zai yi Na'am.
wanda ake bin sa azumin ramadan zai sai shawwal sosai ma Mm, a ai daga in ana bin mutum ramadan mm, kaga daga sallah daga ba- bayan sallah Mm.
har wat- wani watan na Ramadan fa lokaci ne na'am, duk lokacin da ya ga dama zai yi Mm.
saboda haka ba zai hana shi dukkan ah, azumin sa wanda yake na nafila ba mm, zai yi azumin sita shawwal saboda sita shawwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutu ya azumce su Mm.
ya hada su da azumin Ramadan daidai yake da wanda ya azumci shekara guda mm, to tun da dai daidai suke da wanda ya azumci shekara guda Mm.
mutum sai ya azumi ya samu wannan ladan mm, in ya so daga baya kuma Mm.
ko duk lokacin da ya samu kuma sai ya tabiyan azumin Ramadan ɗinsa.
na'am, na'am, sai tambayar mu ta gaba, mai tambayar yana cewa ya shehu muna neman ƙarin bayani akan riya da kuma illarta ita riya ɗin.
Eh, ita riya duk aikin da mutum zai yi ba don Allah ba, ita riya a zuciya take yi. Ko duk aikin ibada da mutum zai yi, ko don a yabe shi, ko don a ce ya iya, ko don a ce masa wane, to wannan duk shine riya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ma- mai aiki ba don Allah ba, zai ta tara aiki sai ya je lahira. Sai Allah ya ce ni mawadaci ne ga barin haɗa min da wani.
Mm, tun da kai aikinka ba don ni kai ba don mutane su yabe ka Mm.
ai su yabe ka Mm.
ba sun ce ka iya ba Mm.
to ka je su biya ka ni ba zan biya ba mm, to in Allah bai biya mutum ba wa zai biya shi mm, shikenan kaga ya rasa mm, saboda haka a- a- riya shine aikin da mutum zai yi ba don Allah ba mm, ko sallah mutum ya yi ta yana nufin yana yi ne saboda mutane su gani sallah ba za ta amfane shi ba mm, ko karatun Qur'ani yake yi yana yi don mutane su yaba ba zai amfane shi ba mm, ko azumi ko menene duk aikin alheri Mm.
kai ko kyauta mutum zai yi bari in yi kyauta kar mutane su ce ni marawashi ne to kyauta ba za ta amfane shi da komai ba Na'am.
ba abin da za a bashi kawai iya wannan magana da mutane suka ce wani mai- mai mai kyauta ne ya ya tsaya a haka mm, saboda kariya ba kyau na'am, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce riya shirku ne karami Mm.
eh hau- hadawa Allah ne amma karami ne mm, da shirku kan komin kankanta sai ba kyau sosai, sabo ma ba kyau balle shirka sosai. Na'am, sai tambayar mu ta ƙarshe, mai tambayar yana cewa ya shehu ta yaya ne ne mutum zai samu istiƙama.
yadda ake samun istiqama na farko dai mutum ya kula da salloli Mm, duk wanda yake kokari yana kula da sallolinsa to Allah zai taimake shi kuma zai samu daidaita ma'ana istiqama ka daidaita ka zama kana tafiya kan daidai shine ma'ana istiqama mm, to shi kuma yana farawa ne mu kula da sallah manzo Allah sal- uh, ubangiji ka tabaraka ta'ala ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi mm.
wa aqimis salata inna salata kanat uh, tanha anil fashai inna salata tanha anil fashai wal munkari Mm.
wala zikrullahi akbaru Mm, saboda ka karanta abinda Allah ya sauka maka shine qur'ani mm, kuma mutum ya daidaita sallah mm, in kan mutum yana yin sallah a cikin jam'i yana yin sallah da jama'a Mm.
yana yin sallah ba shi kadai ba to daga nan zai fara samun istiqama mm, to duk aikin da ya ɗora na ibada kowane iri ne aikin zai taimake shi sai ya ƙara daidaito sai zuciyarsa ta yi ta komawa Allah Mm.
domin zuciya ta koma ga Allah shine istiqama din duk wanda zuciyarsa ta koma wa Allah ya zama baya tunanin komai duk abin da zai yi don Allah yake shine mustaqimi mm, shine wanda ya daidaita din Mm.
da saboda haka daidaito yana daga sal- ayyukan ibada na farilla mm, da sallah da azumi da zakka da haji da sauran ayyuka duka to duk aiki da na alheri komin kankanta kuma kar mu fiye rena shi Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar a rena aikin alheri komin kankanta sa baka sani ba mai yiwa Allah ya karbe ka da shi Mm.
saboda haka ko da ziyartar dan uwanka don Allah Mm.
zuwa gaida marasa lafiya ko a asibiti ko a gida duka wannan abubuwan da suke ƙara wa mutum imani duk abin da zai ƙara imani ko shi yake sa istiqama ne Mm.
na'am Na'am, kafin karanta takardun bukatun addu'o'i akwai sanarwa da aka aiko. Sanarwar tana faɗa kamar haka, akwai mata da ta rubuto tana neman taimako na abinci. To takardar ta buƙaci ita wannan mata ɗin da ta samu aran mamala Hassan ko ɗaya daga cikin kwamitin masallaci domin su tantance ta kafin a nema mata shi wannan taimako ɗin. a ƙarshe kuma akwai masu buƙatar addu'o'i da dama akwai da ya aiko yace yana yana fama da ciwon haƙori yana nema a taimaka masa da wani abu da zai rike yayi ko kuma zai samu saukin wannan ciwon haƙori din to Allah ya bashi lafiya amin shi ciwon haƙori ah, idan mutum zai iya duk bayan sallar magariba ya yi nafila raka'a biyu mm nafilar da- abin da ake karanta mata ana karanta daga qul ya ayyuhal kafiruna surori biyar ne qul ya ayyuhal kafiruna idza jaa nasrullahi amma ba za a karanta tabbari da ba sai a tsallaka mm sai a karanta qul huwa da falaki da nasi mm qul ya ayyuhal kafirun idza jaa nasrullahi qul huwa falaki nasi Mm.
duk wanda ya rike wannan shi da ciwon haƙori sun rabu mm ba zai sace ciwon haƙori kuma zai mutu da haƙoransa Eh, alhamdulillah ba haƙorinsa ko da an taɓa cire masa haƙori Mm.
inda ya riƙe wannan nafila duk bayan sallar magariba zai yi Mm.
mana tsakanin magariba da isha zai wannan nafila to zai mutu da haƙoransa mm ko ba zai sake ciwon haƙori ba
na'am A- a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'a da dama kowa ya sa niyyarsa Allah ya amsa mana ba Allah ya biya bukatun mu gaba daya Allah ya buƙa- biya bukatun masu bukata amin Allah ya samu cikin wanda yadda yake yantawa cikin wannan wata amin Allah ya bamu albarkan wannan wata amin Allah ya bamu za- lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya bamu kwanciyar hankali Amin.
Allah ya bamu arziki da samu samu wadata yadda zamu rayu yadda zamu kauta wa Allah Amin.
Allah ya bamu lafiya isasshiya Amin.
marasa lafiya Allah ya basu lafiya Amin.
masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Amin.
masu hali Allah ya kara musu ya kiyaye musu Amin.
wanda basu da shi Allah ya basu ya kiyaye musu Amin.
Allah ya hada mu gaba daya Allah ya hada kan musulmi duk inda suke Amin.
Allah ya hada kan mu gaba daya Amin.
Allah ya sa mu a cikin akan sunna akan bin turban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Amin.
sau da kafa Amin.
Allah ya ba mu albarkan wata Ramadan Amin.
Allah ya ba mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Amin.
Allah ya ba mu albarkan wannan alqur'ani da ake karantawa Amin.
ربنا آتنا في الدنيا آمين.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تؤاخذنا آمين.
إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا آمين واغفر لنا آمين.
وارحمنا آمين.
أنت مولانا آمين.
وانصرنا على القوم الكافرين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله رب الحمد العالمين.
لله